الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجاءت تبتك الله سبحانه وتعالى da ya saka haɗa mu a wannan majalisi mai albarka a masallaci ibn taimiyya da yake cikin unguwar 'yan awaki bypass a garin kano a yau sha takwas ga watan safar hijira annabi tana takwas, wanda ya daidai da ɗaya ga watan takwas miladiya shida, a inda muke karatu a wannan littafi mai albarka littafin wato amdatul ahkam yau za mu tashi babul adhani wal iqama wannan babin zai bayani akan menene hukuncin kiran sallah da yin iqama in za a yi sallar farilla kiran sallah da ake yi da iqama da ake yi in za a yi sallar farilla me matsayin su a musulunci yaya abin yake mala yace abin da ake nufi da al-adhan kiran sallah shi ne sanarwa. Allah ya ce wa azin fin nasi bil hajj ka sanar da mutane ina kiransu su zo su yi aikin hajji. Wani wajen Allah na cewa azanu min Allah wa rasuli ga sanarwa daga Ubangiji, sanarwa ne daga Allah, daga manzan Allah, cewa Allah ba ruwansa da mushrikai, manzan Allah ma ba ruwansa da mushrikai. Wannan a lugga ta larabci kenan abinda ake nufi da al'adhan shar'an definition ɗinsa a wajen shari'a in aka ce kiran sallah shine sanar da shigar lokacin sallar farilla da wasu lafazai na musamman sanar da shigar lokacin sallar farilla yayi sai a yi wasu lafazai musamman wanda annabi ya koyar da su a takaici shi kiran sallah ya tattara matsaloli na aƙida ta musulunci domin akwai kabbara a cikinsa wanda yake nuna mana cewa akwai ubangiji da ya fi kowa girma ya fi komai girma wannan siffa ce wadda take nuna ɗaukaka da matsayi na Allah a cikin kiran sallah kuma akwai shaidawa da kaɗaita Allah shi shi kaɗai da bauta, da shaidawa cewa manzan rahama shi ne jakadan da Allah ya turo shi. Kaga ga girmama Allah, ga shaidawa guda biyu ta kaɗaita zati da kuma wato manzancin da annabi Muhammad aka turo shi da shi. Wanda wannan shaidawa yana kora shirka, don kana cewa ashadu Allah ila illallah. ma'ana ka yadda Allah guda ɗaya za ka bautawa, kaga kenan tana kaɗe shirka. Sannan a kiran sallah akwai kira ga addu'a cewa ka taho ka zo ka samu rahoton shiga aljanna. Hayya ala sala, hayya ala fala, ana cewa taho inda za ka samu rahota shine gidan aljanna ranar alkiyama. saboda haka wato malamai sun faɗi cewa akwai hikima mai girma a wajen kiran sallah daga cikin hikimomi kiran sallah yana nuna matsayin musulunci yana nuna wata alama ta addinin musulunci kiran sallah yana ƙara yaɗa kalmar tauhidi kiran sallah yana sake tabbatar da manzancin annabi muhammad sannan yana nuna mana lokacin da za mu tsaya a gaban Allah yadda muke Allah ya ba mu lokaci da appointment shine sai yake nuna cewa wannan lokacin yayi sannan kiran sallah yana cewa ku taru a waje ɗaya a gaban Allah ɗin yin kiran sallah yana da falala akwai daraja akwai falala da yawa daga cikin falalar kiran sallah akwai hadisin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka kawo a cikin ingantattun littattafansu hadisin daga sahabin manzon Allah Abu Huraira Allah yarda da Abu Huraira yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal manzon Allah yayi magana akan falalar kiran sallah inda manzon Allah yake cewa law ya'lamu an-nasu ma fi nida' da mutane sun san ladan da ake samu a wajen kiran sallah da masu mutane sun san cewa mai kiran sallah irin ladan da yake samu wasaffil awwal da mutane sun san ladan da ake samu in an zo masallaci da wuri dan a samu sahun farko annabi ce da mutane sun san an buɗa musu sun gano gingima gingima lada da darajar da aka tanada da mai kiran sallah da mutumin da ya zauna a sahun farko thumma lam yajidu illa an yastahimu alai kuma aka ce a bakin masallaci an tsayar da mutane ba wanda zai kiran sallah sai dai ai kuri'a domin masu application din sun yawa wannan yana so domin an buɗa musu ladan sai wannan ya zo ce shi zai kira sallah sai malam alaji ya ce shi zai sai alai ta su ya ce to da sai a tsaya a bakin masallaci a ce to sai dai a yi kuri'a manzo Allah ya ce da sun gano nastahamu wallahi mutane za su yadda cewa eh ai kuri'a kowa ba zai yadda cewa kai ne zaki kiran sallah ba ni ba zan yadda cewa kai ne zaki kiran sallah ni ma ni zan sai a ce to sai dai ai kuri'a wannan lalle yana nuna mana girman ladan da ake samu a kiran sallah wanda akwai hadisai bayan haka dewa manzala yake cewa ranar alkiyama a filin alkiyama kun san ba a zo na yake ba filin alkiyama kowa a tsaye yake sai manzan Allah shi kadai ne alkiyama ta tashi za a je ta da shi a kashin gide a cikin wata wato rumfa da aka yi masa ta daban a kashin gide yake amma kowa a tsaye yake har annabawa shi shi kadai ne wannan shine al-maqamul mahmud wanda annabi yake cewa ku roƙan mun shi Allah ce wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka bi maqaman mahmuda to wannan shine al-maqamul mahmud kowa a furgice amma shi a kashin gida ma yake yana hutawa sallallahu alaihi wa sallam to a tsayen nan manzo Allah ya ce gumi ake saboda rana ake ta zafi ka duba irin zafin da in ya damu mutane anan ka rasa mu da ina ma za ka sa kanka to rana alkiyama ranar da muke gani din shi ake sauko da ita a daidai kokolwan mutane mutane suna shan zafi ana ta gumi dama kuma ba tufafi a jikin kowa haka manzo Allah ce so haka gumin nan da yake jiki yana ta zuba a ƙasa manzo Allah ce har sai ya zama kamar koki gumin mutane zai taru karka ɗauka mutanen wannan zamanin kawai tun lokacin annabi adam har zuwa ƙarshen halitta a wajen suke a tare ake da mutane da aljanu da yajuju wa majuju da dabbobi da mala'iku ana wajen gumin nan ya cika wajen zala ce to mutanen da suke sha daga wannan gumin kada ya limar da su wanda suka fi kowa ake gano wuyansu su ne masu kiran sallah wannan falala ce babba gumin nan baya shanye su sannan wani hadisi daga cikin falalar kiran sallah manzo Allah ya ce duk wanda ya kiran sallah iya inda muryarsa ta je duk abin da ya ji kiran sallah na sai ya mashe da ranar alkiyama a gaban Allah cewa wannan mai tauhidi ne ya Allah ya kira sallah yana daga cikin falalar kiran sallah manzo Allah sallallahu ya ce duk wanda ya ji kiran sallah ya taho masallaci akai sallah kai da ka kirawo kiran sallah ladan da za a bashi sai an dauka an baka irin nasa ba ana ta za a yi ba yanzu mai kiran sallah ya kira duk muka ji muka to to duk sallan mu nan duk sai an ɗauki ladan alaji an ba alaji lada dubu haka za a ɗauki wani dubun tukwici ga mai kiran sallah dan shi ya kirawo alaji ya kirawo wannan ya kirawo dukkanin mu nan adadin mutanen da suke sallah sanadiyar wannan jin kiran sallah mai kiran sallah za a ba shi lada kai a taƙaice hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu ya ce duk wanda ya shekara goma sha biyu yana kiran sallah dole sai ya shiga aljanna dole wajabat lahu aljannatu aljanna ta zame masa waje kaga kiran sallah ba karamin aiki bane in an ce sai an yi timetable ko sai an yi ƙuri'a to za ka ba da suna don haka sani cewa kiran sallah ba ƙaramin aiki ba ba ƙaramar sana'a ba ce kamar yadda wasu ke cewa yana jawo talauci to ba talauci yake jawo abin da ya kai ka aljanna aiku arzikin ya kai sau haka ka koyi kiran sallah a dinga turere ne ya da kai waje yi a masallacin unguwa kar ba ka bari wani yarga ka ba cewa ne ka yi wa ladan juyin mulki ba amma dai ka san cewa lada ne ne yawa a kiran sallah mala ya ce da kiran sallah da ikama kowannen su farilla ne fardu kifaya mana farilla ce da in wasu suka yi to sun ɗauke wasu yanzu ba a ce cewa duk musu yi kiran sallah ba idan ɗaya ta shi mana kiran sallah to ya ɗauke mana in ɗaya ta da mana ikama ya ɗauke mana amma maza ba wajibi ba ne akan mata su kiran sallah ko ikama mata ka yanzu ce sallar isha ɗin nan tana cewa Allah akbar shi ba sai ta yi ikama ba ko ikama ba ɗora mata yanzu Allah ce mata ba a ɗora musu kiran sallah ko ikama ba da ta yi niyya kawai za ta sallar isha sai ta ce Allahu akbar ba wata ikama a kanta in ta yi ta samu ƙarin lada, amma ba ta yi ba ba komai. Amma namiji wajibi ne sai ya yi kiran sallah zai sallah sannan sai ya yi kama. Idan wani ya ɗauki warkuwar. Da kiran sallah da kama alama ce ta cewa wannan garin wannan unguwar musulmai ne suna yin sallah. Akan yaƙi mutanen gari idan ba a kiran sallah. Mazala sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam yana zuwa gari in bai san su ba, ko ya tura rundunar yaƙi in ba su san su ba, annabi yake cewa ku dakata. Idan lokacin sallar farilla ya yi, in kuka ji kiran sallah, to ku dawo musulmai ne gari. Idan kuka ji lokacin sallah ya yi ba a kira sallah ba, ba a kira sallah ba, to ku farma musu, kafirai ne. Kenan kiran sallah yana tserar da mutanen gari ko ƙauye daga wato farmaki na a kai musu hari. An gane ku? Annabi sallallahu Alaihi wasallam wannan shi ne dokar da ya bayar. An shar'anta yin kiran sallah, mana sanda aka ɗo aka ce a kiran sallah, an shar'anta shi ne a shekarar farko shekarar da manzo Allah ya hijira ya je Madina a Madina a nan ne a shekarar farko lokacin annabi watan sa tara a Madina sai aka dinga tantaunawa domin a wancan lokacin kafin a fara kiran sallah da alaji da ni da wani zamu dinga kirdado wani lokaci ne na azhar sai kawai wannan yazo wannan yazo wannan yazo wannan yazo sai a hada ai sallah to ha akan samu wasu sai su zo sai ra an gama sallah saboda sai annabi yake shawara yace me ya kamata mu yi ne annabi ya zauna da sahabbai yake cewa ya zami mu dinga gane lokaci mu hada idan lokaci yayi ya zami mu hadu sahabbai suke ta kawo shawara wani yace a siyi bututu a dinga busawa annabi yace a wannan abu ne na Yahudawa wasu suka ce a dinga yin bell ƙararrawa na bai ce wannan harka ce ta nasara bai kamata mu yi wannan akwai wani sahabi sunansa abdullahi ɗan zai mutumin madina ne abin an tattauna da ya tafi da daddare sai mafarki yana kwanci da daddare sai mafarki dab da asuba sai gawa wani mutum ya taho da bututu irin abin da masu gaban sarkin da suke me ake ce masa ne siraiwa ce ko mece ce wannan mai dogon abu algaita sai ya ga wani yana busawa ya ɗauko shi sai abdullahi dan zai a mafarki yake cewa algafatu malam da Allah ko zaka sayan min da wannan abu zai ce me zaka yi da shi ce muna son mu dinga busawa ne domin mu haɗu in lokacin sallah yayi sai ce a to ai akwai wani abin da yafi wannan in koya ma wani abin da za ku dinga haɗuwa mana sai ce menene sai ce ka dinga cewa in lokacin sallah yayi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله عبد الله بن زيد yace sai na farka kaman dabba lokacin sallah asuba ce sai na yi rugo na taho masallaci na tarar da manzo Allah ya fito sai na ce ya rasulullah kaji kaji ga mafarkin da dai sai manzo Allah ya ce wannan mafarkin naka na gaskiya ne abin da ka gani din nan gaskiya ne kaga annabi ya masa me stampi sai ya ce amma koyawa bilal bilal ka hau mubbari a ka hau kan hasumiya ka kira sallah yace koyawa bilal dan ya fi ka murya muryarsa ta fi taka ɗaukaka kuma ta fi ka daɗin murya. Sau haka sai Bilal ya zama almajirin Abdullahi ɗan zai da umarnin manzan Allah. Sau haka sai Bilal ya zo wajensa sai ya koya masa ya ce ga abin da nake. Sai Bilal ya hau kan asumiya. Ima na yi mafarkin tun shekarar jiya irin wannan kuma ban ga Allah. Ya ce ni ma na yi. Ya ce sai na towar da sauri sai na zo na ce ya Rasulallah aini tun jiya na yi wannan mafarkin ban gama ba ya ce ayya abdullahi ɗan zai ya riga ka ya riga ka ya ce na gani ya ce ai abdullahi tun da ya roya ya riga ka ba ya fi ka ya kwashi albarka ya yi ƙoron baki to haka daga ranar aka fara kiran sallah Zalla sallallahu alaihi ya ce Bilal ya dinga kira sai ya zama sahabbai suna jin wannan tunda larabawa ne hayya ala salah mana ku taho ai sallah hayya ala salah ku taho wajen sallah hayya ala falah ku taho wajen babban rabu wanda zai kai ku aljanna hayya ala saboda ka da suna ji tunda raran su ne sai kawai kuwa ci a an samu mafita sai aka zo aka tadda bilal yana kan bubari yana kallakira sallah cewa ka sabai suka haɗu manzo Allah ya yi sallah sannan ya koya musu cewa to wannan shine abin da zai dinga haɗa mu idan ka ji shi lallai ka amsa ka taho sallah daga nan sai aka samu tsari annabi ya koyar da yadda za a yi kiran sallah shine hadisin farko a cikin babu الحديث الحادي والستون حديثنا ستين دقاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه Anas dan Malik shi rawaito wannan hadisi na farko a cikin wannan babu Allah ya da Anas dan Malik hala yake cewa umira Bilal an yashfa al-adhana ko an yushaffi al-adhana wa yutira al-iqama an umarci Bilal in zai kiran sallah yayi shi so biyu biyu idan iqama ce ko yi ta daidai ma'ana mafi yawan kiran sallah a yi shi so biyu-biyu, a maimaita shi so biyu-biyu, ita kuma ikama a yi ta ɗaiɗe. Kamar yaya, idan an zo kiran sallah manzo Allah ya umarci Bilal ya ce in kiran sallah ne ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah maimaita ta ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah a maimaita ta kaga ta zama so biyu hayya ala salah ita ma so biyu حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح تماسوا بيو الله أكبر الله أكبر تماسوا بيو لا إله إلا الله تقول هذا saboda Allah ɗaya ne an gane a yi tamara ita idan ka bibi kalmomin kiran sallah a wannan sigar ta Abdullahi dan Zaid za ka same su kalmomi ne guda goma sha biyar. Allahu akbar guda hudu. Ashhadu an la ilaha illallah guda biyu sun zama nawa shida. Ashhadu anna Muhammadun Rasulullah guda biyu sun zama nawa takwas. Hayya ala sala guda biyu goma. Hayya ala falah guda biyu sha biyu. Allahu akbar Allahu akbar guda biyu sha hudu la ilaha illallah guda ɗaya sha biyar akwai ruwayar da ta zo mai wa malam zai kawo ta shi kuma za ka same ta wato guda sha uku ce kalmomin sha uku ita ce wadda ake abin da ake ce masa at-tarji' wadda mazhabin malikiya a nan mu haka muka taso ana yin ta insha uku yaya take ta shine zaka ce Allahu akbar Allahu akbar sai ka ji mutum ya shu sai kalmar shahadar nan a zuciyarsa sai ka ji ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha har zuwa ƙarshe kaga Allahu akbar Allahu akbar ta farko guda nawa kenan yayi biyu kaga an ka cire ta daga 15 ya koma nawa 13 ita ma akwai wannan riwaya at-tarji' kenan riwayar Abu Tuhaifa wadda a Makka shi mai kiran sallah annabi ne a Makka shi haka yake yin Bilal anan mai 15 yake nan hadisin ya ce an umarci Bilal ya dinga yin kiran sallah yawancin kalmomin ya yi su so biyu biyu biyu amma ikama yi ta daidai me kenan ikama yi ta daidai shi ne annabi koya wa bilal ya ce kace in ka zo ikama ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala al-falah qad qamat as-salah mazhabar malikiya ɗaya yake qad qamat as-sala a ta wajen rayi za a yi tabbata Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah kaga can wajen kalmar shahada tauhidi ɗaya ɗaya ake na Muhammadur Rasulullah ɗaya ake hayya ala sala ɗaya ake hayya to shine abin da Annabi yake nufi kayi shi ɗaya ɗaya ɗaya amma a wajen kiran sallah a yi shi dub so biyu biyu an fahimci maganar to haka kowanne kaji gashi daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Bilal dan Rabah shi aka umarta yi haka sunansa Bilal dan Rabah al-Habashi mutumin Habasha ne garin Ethiopia dan Ethiopia ne baƙar fata ce irin mu ya musulunta a Makka tuntun yana cikin mutanen farko da suka musulunta ya musulunta ta hanyar sayyidina Abubakar da ya musulunta a matsayin yana bawa na Umayya ibn Khalaf wani gungume man kafiri a garin Makka bawansa ne shi yake ɗauka masa lema shi yana tafiya a inuwa ya masa lema shi kuma yana yawo a rana da ya musulunta ya bayyana musuluncinsa wannan mai gidan nasa Umayya ya dinga azabtar da shi sai a fito da shi da azhar lokacin da rana ta zafi kun san garin maka da zafi ga sahara ga rairayi haka zai dinga masa gashin kuma a kan wannan sahara a ɗauki dutse kuma wai kai yi numfashi ma a ɗora a kansu amma duk da haka bai fita daga musulunci ba wata rana sayyidina abubakar Allah ya da shi ya zo hucewa ya tadda shi suna azabtar da shi sai ya ce kai umayya me za ka ƙari da shi ne wajen azabtar da bawan ya ce ba dukiya ka bace ba da kuɗi ka siya shi ba ya ce da kuɗi na siya ya ce kuma kana son ka halaka in ya mutu kuɗinka ne ya mutu kamar motar ka ce ta kone ya ce waye asara kai kai asara ya ce to ya za ya ce to siyan min da shi ma sai da ya masa wayo fa inda ya fito ya nuna alama yana so ba zai siyan masa ba sai da ya nuna masa cewa kai da kake neman kuɗi na me za ka yi asara ya ce siyan min da shi ya ce to siya nawa ya ce kawo kaza sai na abubakar ya ɗauko ya bashi ya ce wallahi da ka taya ƙasa da haka ma sai ma da shi sai na abubakar yake ce ni kuma wallahi da ka ce sai na ɗora nauyinsa akan sikeli na gwal zan biya a ce a ɗora bilal ɗin akan sikeli iya kilansa a ɗora gwal iya kilan zan biya kun gane ba yana karɓarsa sai ya cire masa dutsen sai ya ɗauko takardu yadda za ka siyi mota a baka takardu haka ake a wancan lokaci ka siyi bawa sai an baka takarda yanzu mulkin ba na umayya ba ne yanzu ya zama nawa na bawa ne nawa abubakar yana karɓar takardun sai ya ce to wata takardun kai kira ka zama ɗa ni yanzu ba bawa na ba ne ka samu gashin kanka yadda kowa yake yanta sai ma mai yanci tanan bilal ya samu dama ya koma yake bautawa Allah ya zama yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na sai na Umar yana cewa wato sayyiduna a'taqa sayyidana in yaga bilal sai ya ce shugabanmu shi ya yanta shugabanmu shugabanmu abubakar ya yanta shugabanmu bilal dan ya riga mu musulunci a san musulunci ma akwai sinayarci kamar yadda sojoji su so wannan ya riga ka to haka ma musulunci wanda ya riga ka shiga musulunci ya riga ka ba ladan ku ɗaya sai dai kawai falala da su sayar na abu umar suka samu daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga farko daga wajen Allah shine sai suka sha gaba an fahimta amma ya riga su musulunta Bilal yana cikin mutane na shida ko takwai ko takwas shida Abdullahi da Mas'ud eh wanda suka shiga musulunci an ka tara musulman duniya shine na bakwai ko na na takwas yawa ka yanzu ga biliyoyi tun daga lokacin annabi eh triliyoyi ma za a ce ko sun hana abu to haka da ya zo madina manzala sallam ya mayar da shi mai kiran sallah shi yake kiran sallah a masallacin manzala sallam sai da ramadan kuma sai manzo Allah ya hada su su biyu Ramadan mai kiran sallah biyu ne a masallacin Annabi da shi Bilal da Abdullahi ibn Ummi Maktum wani makawo to ya raba musu haka ake so kuma a sunnance in Ramadan ya zo a sallar sallar kiran sallar asuba a samu masu kiran sallah biyu a masallaci saboda masu yin sahur su gane in muka ji kiran sallar wane to alfujir ya kyoto sai a daina ciye ce to haka ake yi Bilal shi yake kiran sallar farko, idan mutane suka ji kiran Abdullahi ibn Umar Maktum sai a daina, yana alfujir ya keto. Mazala ya ce, in kun ji kiran sallar Bilal da Ramadan ku ta cece mu, har sai kun ji kiran sallar ibn Ummi Abd, kun ji kiran sallar Abdullahi Maktum ibn Ummi Maktum, to shi ne za ibn Ummi Maktum ba, ibn Ummi Abd, Abdullahi da Masud ne. Shi kuma wannan ibn ummi maktum in kun ji kiran sallah sa annabi ya ce ku daina ci ku daina sha ku kame alfijir ya keto manzo Allah ya ce saboda shi makaho ne bai kiran sallah sai an ce masa alfijir ya keto to haka kun ji kiran sallah ku dace Bilal bai taba rubuwa da manzo Allah ba sai ranar da annabi ya rasu manzo Allah ya bar duniya sai Bilal ya tattara inasa inasa ya ce ba zan iya zama a Madina ba ya danga yawo a cikin ƙwaryar madina yana kunci sai tara ina sai ina sai ya bar garin sai ya koma sham ya hijira ya koma sham a can ya ta jihadi wajen yada addinin musulunci har kuma mutuwa ta zo masa a nan garin sham a nan ya rasu a shekara ta 20 daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine asalin fara kiran sallah a cikin wato na ne ko mustahabi ne Imam Ahmad mazhabar Hanbaliya da wani bangare na Malikiya da wani bangare na Shafi'iyya da kuma ra'ayin babban malamin nan Ata suka ce wato kiran sallah da iqama wajibi ne amma wajibcin na ɗaukewa mana in wasu suka yi sun ɗaukewa wasu ga maza kuma baligai namiji zai kiran sallah ko a ina yake sai ya kiran sallah suka kafa hujja da dalilai masu yawa daga ciki akwai hadisin wannan babu wanda muka karanta manzon Allah ya umarci Bilal ya kiran sallah ya yi shi biyu iqama yi ta guda ɗaya suka ce umarni a ƙa'ida na usulu al'amuru ya ƙtadil wuju in aka ba da umarni to abu ya zama wajibi. To annabi ya umarci Bilal ma'ana kiran sallah ya zama wajibi, ikama ta zama wajibi ga maza. Yana daga cikin dalilan da suka kafa masu cewa ai kiran sallah wajibi ne, hadisin da ya tabbata a cikin sahihul Bukhari da Muslim daga Malik ibn al-Uwairith cewa manzo Allah ya ce idan lokacin sallah yayi kai malik wani daga cikin ku falyu'azzillakum ahadukum ɗaya daga cikin ku lalle ya tashi kiran sallah kar ku kar ku sallah ba tare da kiran sallah yanzu aka samu dan majalisa ko dan wajen me ake cewa musalla mutane suna yi amma kawai da lokacin sallah sai su da sallah wajibi sai ku kiran sallah ga falalar kiran sallah ku samu wani ya dinga yi ba za ku tashi fita da sallah ba haka kawai ba tare da an fahimci wani sai dai misali masallacin nan ne za ku zo ku yi sallah a waje shi sahu yana kaiwa can sai ku tara an gama sallah to in kun zo ku ba sai kun yi ba wannan kiran sallar da masallaci ya dauke ku amma kuna da wata majalisa ko kuna da kantinin ko kuna da office office ɗin ku a tare kuke lokacin sallah yi to ba ku tada sallah haka kawai sai an kiran sallah da umarnin manzan Allah gashi hadisi ne na Malik ibn al-Uwairith cewa manzan Allah ce falyu'azzillakum ahadukum Malik yace sun kawo wasu hadisan da yawa wanda yake nuna cewa lallai hadisin yana nuna wajibci na kiran sallah ga maza banda mata an gane ko mata ba dora musu kiran sallah ba don Imam al-Baihaqi ya kawo hadisi daga hadisin Abdullahi dan Umar sanadin hadisin ingantacce ne manzo Allah yana cewa laysa 'ala an-nisa'i adhanun wala iqama mata ba dora musu shi kiran sallah ba ko iqama an gane ko domin su mata abinda ake so su sai kasa kasa da muryar su to dan me mace za ta wani kwararar murya ta kuma ta kiran sallah ita sautin ta da ake mai dadi mai dadi mai tada abin nan to sai ake ce ba a ce ta kiran sallah ba su abinda ake so su kasa kasa kuma ba wanda ya ce mace sai ta je jami ba wajibi ba ne akan mace ce jami kai hasali an fi sai ta yi sallah a ƙwaryar ɗakinta manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa sallan mace a ƙwaryar ɗakinta ta fi daraja akan ta fito rumfa ta yi sallah a rumfar gidanta ta fi daraja ta ta fito tsakar gida ta yi sallah a tsakar gidanta ta fi lada sama da ta zo masallacin unguwarsu kaga dai abin da yake so ita mace sitirtawa amma duk da wannan sai manzo Allah ce la tamna'u ima Allah masajid Allah idan mata bayin Allah sun tambaye ka kai mijin su cewa zan je sallah masallaci annabi ya ce karka hana ta baka da wannan damar inji annabi yanzu matakka ta ce za sallah asuba zan je sallah asuba zan tuwo masallaci annabi ya ce karka hana ta sai dai kuma ka san yadda za ka sai ka sa ta sa gundumewan hijabi ta yi niƙabi ta rufe jikinta in kun zo masallaci ki ce ka ce mata ta koma can baya ana ga masallar ka ce tafi mutum a kiyaye da dokoki amma dai ba ka isa ka ce a kin yanzu ya za ki je ki in maza ne ba ka isa ba domin annabi ya ce kar ka hana in ka hana ta ka saba wa zan Allah sallallahu Alaihi wasallam. An gane, to kaga ra'ayin masu cewa aikin kiran sallah wajibi ne to akwai mazhabar hanafiya abu hanifa da kuma wata wasu bangare na shafi'awa su kuma suka ce a'a kiran sallah da iqama sunna ne ba wajibi bane suka ce menene dalili suka ce muna da hujja akwai abin da ya inganta daga yawan malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a daren da ya zo Muzdalifa ya gama zaman Arab kun ga annabi ya gangaro a Muzdalifa yayi magariba da Isha sai suka ce da annabi ya zo lam yu'azzin wa inna ma aqama faqat ba ai kiran sallah ba annabi kawai ta yi a ta da ikama aka sallaci magariba aka sake ikama aka yi sallar Isha suka ce haka annabi yayi to da wajibi ne suka ce ai da annabi sai yayi kiran sallah ya ce ai kiran sallah suka ce masu cewa wajibi ne suka ce a'a wannan fa hujjar da kuka cewa annabi ya bai kiran sallah ba a firin muzdalifa ba haka bane domin akwai hadisi ingantacce da Imam al-Bukhari ya kawo daga sirwayar babban sahabi Abdullahi dan Mas'ud cewa manzon Allah da ya zo filin Muzdalifa ya sa an kiran sallah an yi ikama an gane saboda haka sai suka ce kuma ga hadisi da ya tabbata cewa manzon Allah ya ce idan aka je gari aka ji ba sa kiran sallah na ce a yaƙe su kenan wajibi ne kiran sallah don haka a ƙa'ida idan lokacin sallah ya yi suka ce manzan Allah ya gaya wani balarabi da yake kiwon wato raƙuma da dabbobi manzala ya ce idan ka je cikin jeji lokacin da kake kiwon dabbobinka in lokacin sallah ya yi manzala ya ce da shi kai kiran sallah sannan ka ta da ikama suka ce da sunna ne manzala ba zai ce musu ya yanan wajibi ne a yi wato kiran sallah sai dai idan wasu sun yi sun ɗauke wa wasu an gane yi don haka wannan shi ne ra'ayin malamai kamar yadda wasu malaman suka wato faɗa sauraka abin da aka fi so shi ne cewa wato mutum ya kiran sallah wannan hadisin za mu koyi abubuwa a cikinsa daga cikin abin da za mu fa'idanta daga cikin wannan hadisin cewa kiran sallah wajibi ne ikama wajibi da mun samu wannan daga umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bawa Bilal cewa yi kiran sallah double yi kuma ikama daidai yana daga cikin abin da za mu koya wannan hadisin cewa mustahabbi ne kiran sallah a maimaita shi ikama a yi ta guda ɗaya kuma kiran sallah ana son a yi shi dalla-dalla a sannu ake shi ba rukutu ake tafiya ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar don huta ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah kowanne ba za ka ce ashadu an la ilaha illallahu a ɗaure shi ake ashadu anna muhammadar rasulullah muhammadar rasulullah haka ake cewa hayya ala sala hakurin nan sai ka mai da shi kai wakafi a kai ba hayya alkawar za ba haka ake cewa hayya hayya in ka ce haka canja ma'anar hayya ala sala ba salla ba kuma sala hayya ala sala hayya ala fala nan kuma hakuri ne ha ne nan can ha na sala ka ce ku taho jeji alfala jeji kenan الفلاح الجنة هكذا الجنة درجيجي والنراكي سواء كنت كرا متاني تكين جيجي حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله haka ake son a kiran sallah dalla dalla ita kuma iqama a kuce ake son a yi ta ba tsayawa Allahu akbar Allahu akbar shalla la ilaha illallah shalla muhammadar rasulullah hayya ala salat hayya ala falah qad qamat as-salat qad qamat as-salat Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah ita da wuri ake so a share ta ba dalla dalla ba an fahimci maganar saka masu kiran sallah haka annabi ya koyar haka ake son ku an gane yana daga cikin abin da za mu koya a wannan hadisi shiddatu lihtimami bil adhani ala iqama ana san a ba da muhimmanci akan kiran sallah da aka ce a yi shi dalla dalla kuma a maimaita saboda kiran na nesa ne shi kiran sallah kana kira wanda yake gida da wanda yake nesa ya taho sabanin iqama ita iqama ana yi wa wanda yake masallacin mana ku tashi yanzu zamu domin ita akwai kare-kare a ciki qad qamat as-salatu qad qamat as-salat babu ita a kiran sallah mana lokacin da za a tada sallah yayi miƙe sai kiran sallah na ladan ne mana shi yake da dukkan salahiyya alfa wa omega shi na na mai kiran na mai na kiran sallah yana da yana hannun mai kiran sallah iqama ta limanci dan yanzu an ci an tada za yi sallah in liman ya gada masa ya rike kayasa shi zai yi kama kasa ce in ya gada ma sai ya ce to mai kiran sallah ikira ikama amma haƙƙin ikama ta limanci ba a ta da ikama abinda kurakuran da masu kiran sallah da yawa muke ba a ta da ikama sai liman ya bada umarni zala idan ya shigo in ya ce a tashi a miƙe a daidaita sau annabi ya kalli dama ya kalli hagu su to ku daidaita sauwu su kufakum a daidaita sannan sai kalli bilad sai ce tuka da ikam sai an umarci saboda haka mai kiran sallah bar ka ga huce liman ya huce ka da ikam ba hakkin ka bane liman sai ya ce a tayar bismillah sannan sai ka in an ce kuma bismillah a tada ikama kada wani ya tafi izinin da liman yayi ga mai kiran sallah a malikiya wanda ya kiran sallah shi zai yi kama sai dai baya nan a lolarsa tawaro sannan haramun ne a kiran sallah kana masallaci ka fita haramun ne ba wai makaruhi ba ne haramun ne an kira sallah kana masallaci kaga wata waya wai ka fita za ka amsa ya Allah ya kirawo ka ya baka appointment ka shigo kuma yanzu wani kirawo ka wai ka fita suka ce sai da uziri na shari'a wanda shari'a za ta karbe shi alwalarka ta waro ai ba a sallah ba alwala a'a cikinka ya murda fitsari ya kama ka ka ji wani ihu a waje wanda mai yiwa ana neman ɗaukinka uziri dai da shari'a za ta karba amma haka kawai an kira sallar kazu kuma yanzu kafin a tada ikama ka fita ko da mai kiran sallah ne ba shi da hujjar da zai fita bayan kiran sallah sai da uzuri uzuri da ya shafi gyaran sallar uzuri da ya shafi masallaci uzuri na ɗaura alola ai mun sani yanzu ana an kira sallah an zo kafin a tare igama sai ga wani ya fita kai wani an tare igama sai wata waya ta zo masa ko ta alacce sai ka ga wuf ya fita yana amsa waya ya yi haramu zuwa kan kiyaye wani. An fahimci magana tsari, zuwa ka kiran sallah ba a fita. Kuma da an kiran sallah ka shigo masallaci, kana jiran sallar? Abin da kake samu na ladin kiran na sallar, sallar da za a yi isha an kirawo ta, in ka shigo sai a ta rubuta ma ladin sallar isha, kafin a ta da sallar isha ba. a ta rubuta ma, a ta rubuta ma, ai ta rubuta ma sannan ga wani mala'ika yana tsaye yana ce ma Allah gafarta masa Allah yi masa rahama Allah gafarta masa yi masa rahama manzo Allah ce har sai ka fita kana fita shikenan to me zafi saka muna kuskure ko ka ga mai kiran sallah ya zo ya ranga da kiran sallah wai ba shi da alwala ko kuma ya fita zai alwala wai sa kake kiran sallah ba a kiran sallah sai da alwala sai ka shirya sai ka shirya zaki ka yi alwalarka sannan ka zo ka kiran sallah ba wai ka kiran sallah sannan ka ce za ka sai dai in ka yi alwalar ka kira sallah alwalar ka ta warware wannan uzuri ne ana ganewa saboda haka a kiyaye wannan mai kiran sallah ana son ka daga muryarka sannan bayan ka daga murya ana son ka yi shi da sauti mai kyau mai kyau ka ɗaga murya saboda duk wanda ya jiyo ka ya taho kana da ladan sallarsa. Duk wanda ya ji ka manzala ce ko bishiya ce ko dutse ko aljani ko mutum ko tsuntsu ya ji kiran sallar zai ba da shaida rana alƙiyama cewa ka kira sallah ta lokaci ta za ta rana ka. Zai zama ba shaida rana alƙiyama yana cikin abin da zai tara mana. Sawaka, mu san matsayin kiran sallah, mu san kuma amfanin da yake da shi. an gane to da za mu shiga hadisi na biyu kuma cewa sauran minti biyar to amma dai a taƙaice abin ya fito na kiran sallah kowa ya san yadda zai kuma ka san yaushe aka fara kiran sallah a madina a shekara ta farko watan annabi tara tara kun ji kuma yadda asalin tarihin ma yadda ake kiran sallah ya ake kiran sallah ya zo daga wajen babban sahabi mu rike sunansa Abdullahi ibn Zaid al-Ansari Abdullahi ibn Zaid al-Ansari mutumin Madina amma kasancewar bashi da murya muryarsa da tashashiya ce ba ta da dadi kuma sai annabi ce koyawa Bilal Bilal annabi ce ya fi ka murya ya fi ka murya kuma shi kiran sallah so ake a kai shi nesa kuma manzo Allah yana da masu kiran sallah guda biyu a ina a Madina Abdullahi dan Ummi Maktum ga Bilal ga shi Abdullahi dan Zaid din wani lokaci yana kiran sallah sannan a Makka annabi yana da mai kiran sallah guda daya Abu Mahjub zamu zo shi ma za ku ji yadda da annabi ya je Makka aka fito Makka aka ci shine mai kiran sallah wannan shine takaitaccen tarihi na kiran sallah da kuma sanda aka fara yin sa an gane Abu Juhaifa nake so cewa mutumin Makka Abu Juhaifa Wahab ibn Abdullah as-Sawa'i shine wanda yake a Makka lokacin da manzo Allah sallallahu ya nada shi ya zama shine mai kiran sallah tare da an je da Bilal Makka a sanda aka yi wannan amma sai annabi ya ce kai ne zaka tunda Bilal zai koma Madina tare da manzo Allah to haka sai manzo Allah ya hada ya nada shi wannan ya zama shi ne mai kiransa wannan a takeice yau abin da Allah ya ba mu dama mu mun to da wuri amma go slow ne a cikin shi yasa ba mu hadisi dai muka samu dai sai kuma abin da Allah ya ya ba mu muka fada abin da muka fada dai Allah na'am na'am eh to wannan ba kan kiran sallah yake kan ba cewa zikirai na bayan sallah da ake subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar ko 33 akwai yadda shari'a ta nuna ne za a yi wajen kirga kake fada yadda za a kirga su da tasbi za a yi ko da tsakunkuna ko da in yatsa ko eh zalla sallam yake cewa da sabansa ku dinga yin tasbihi da ɗan yatsan ku kirga da ɗan yatsan fa innahunna mustantaqatu za a ta su ba su ba da shaida akan Qur'ani da kiyama cewa kun yi tasbihi da su sabon manzo Allah suka ce daga cikin su akwai Abdullahi dan Amr dan As akwai Abdullahi dan Umar da sauran sahabbai suka ce mun ga manzon Allah yana yin tasbihi wannan subhanallah suka ce da ɗan yatsunsa sai muka ga yana dunkule su cikin tafinsa haka yake kirgawa subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ba biyar ba kenan suka ce amma da hannun dama yake sai buɗa ba biyar ba kenan subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah ba goma ba kenan haka annabi yake ko kuma ya dora akan ɗan yatsun subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah biyar amma ba yadda muke yi haka na san mu haka muke wannan ba annabi yake yi wanda annabi yake siga bi ce gata ko dai lankaso ɗan yatsun cikin tafinsa zai ma dai za ka daɗe dai kana yi to amma damar su ake kai anisi don wani wannan ɗin baka san me yake faɗa ba ma subhanallah subhanallah haka ba haka amma haka subhanallah kuma sannan annabi damar subhanallah ya ba mu ita asiga kala kala za ka yi ta mai sauƙi annabi yakan ce subhanallah alhamdulillah allahu akbar subhanallah alhamdulillah allahu akbar subhanallah alhamdulillah allahu akbar subhanallah walhamdulillah Allah akbar subhanallah walhamdulillah kaga kowanne yayi guda nawa kenan biyar kaga zai yi zai yi so 33 ya hada su gaba ke dai kowanne 33 kuma wannan ne annabi ya ce idan ka yi shi 33 irin wannan wanda ka hade sai ka cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir ya zama 100 amma idan kowanne daban za ka yi shi, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, in kai talatin da uku, Alhamdulillah, Alhamdulillah, talatin da uku, Allahu Akbar, Allahu Akbar sai annabi ya ce kai talatin da hudu shi ne ɗarin. Shi ba a sa la'ila illallah ka ce. Ana ganewa? Idan kai Subhanallah ita kadai, Alhamdulillah ita kadai, Allahu Akbar ita kadai, kai su talatin da uku uku, ba ita aka ce ka cika da la'ilaha illallah ba wannan sigar bace kuna ganewa idan daban-daban kai subhanallah subhanallah subhanallah kun ka zo Allahu akbar sai kai 34 annabi ya ce shi ma 100 kenan amma idan zaka cika da la'ilaha illallah karshe sai dai ka haɗe su subhanallah alhamdulillah Allah subhanallah alhamdulillah Allah subhanallah alhamdulillah Allah akbar in ka yi su talatin da uku, haka kowane ka yi shi talatin da uku, sai annabi ce sai ka cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul wani lokaci kuma annabi yana da uzuri ba talatin da uku sai ya goma goma subhanallah subhanallah subhanallah goma alhamdulillah alhamdulillah goma Allahu akbar Allahu akbar goma sai tashi shi gida wani lokaci kuma annabi sai ya yi sha biyar biyar subhanallah subhanallah subhanallah sha biyar alhamdulillah alhamdulillah sha biyar allahu akbar allahu akbar sha biyar mun samu siga nawa kenan hudu dai mun samu hudu siga biyar ce wani lokaci kuma annabi cewa yake سبحان الله الحمد لله والله ولا إله إلا الله والله مشرين لك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله مشرين لك أنا سن دون دكي النبي نبا ينسل فضلا أنا سن كدنج هكا كي هكا كي هكا saboda takaddaka rana alkiyama a ce duk ka karaɗe sunar ka annabi kai an fahimci maganar amma guda ɗaya muke tsaya kuma wanda muka tsaya ɗayan ma kuma ba daidai muke ba ba daidai muke ba cewa subhanallah ita kadai alhamdulillah ita kadai Allahu akbar ita kadai sai kuma ce la ilaha illallah wa la sharika lahu ko mu ce an cika dai kuma ba haka nan ne la ilaha illallah sai in ka hada subhanallah da alhamdulillah Allahu akbar wata da kai shi 33 sai ka cike da la ilaha illallah amma in kai shi kowanne daban-daban to Allahu akbar ta za ka yi talatin da shi ma ka samu ɗaya. Wata ran ke goma, wata ran ke sha biyar, wata ran ke mai ishirin da biyar. Ka kara dai sunnar manzan Allah. shi ne abin da mai ahalar ya ce Allah ya masa rahama wala ya hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi duk abin da zake na ibada ka san me Allah ya ce in baka sani ba sai aka ce wai salal ulama to tambayi shine san Allah sa'adatuna mashrutatun bittiba'i kana san arzikin duniya da na lahira to sai kafi manzo Allah saboda kafi san annabi ba a baki bane ba kada kada bane ba rawa bace bishi Allah ce wa in tuti'uhu tahtad in ne kuka bi manzon Allah za ku shiga wani abin ka ji sai suka ji sai ka zama kamar ba gidaje a cikin addini ba haka bane wani saboda shi yana daga cikin falalar ilimi in dai za ka je makaranta sai ka ji abin da ba sai kowa yake sawa kakkaraina manzo Allah ya ce al-hikmatu dhallatul mu'min aina ma wajadaha akhadha biha ita hikima ilimi wani abu ne da ya bace da mu'min yake ne masa duk inda ya ganshi cafke shi duk abin da zai mai amfani ka rike shi daga wajen waye fito daga wajen manzo Allah an gane to haka ake shi na'am na'am balarabe ne ba shi da shi eh sosai ai bilal baka ji abin da abdullahi sai na umar ya ce ba ya ce shugabanmu ne ya yanta shugabanmu bilal ai ƙarshe ne wata ran annabi da ya zo masallaci ya ce bilal ya ce eh ya ce yana je aljanna Allah ya kai ni aljanna sai na ji tattakawar takalminka a cikin aljanna haka kai sauri ka shiga aljanna kun annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake isra'i da miraji da shi yace naji an kai shi annabi aljanna yace naji tattakalmin idan bilal ya kira sallah musamman lokacin asuba sai ya je kuma yayi wa annabi zigi annabi idan ya raka akil fajr a gidansa zai kashin gida yana jiran mutane su ta idan bilal ya lura an cika sai ya je ya ce ya rasulullah lokacin sallah sai annabi ya taso sai bilal ba zagi shi ne a gaba ko sai ya huce gaba annabi yana bin sa sai ya ce wannan takawar da kake in ka zo hucewa gaba na za a tafi masallaci na jiyo wannan tattakawar taka a cikin aljanna a gidanka yace me yake kin aljanna haka da wuri bilal yayi kuka na munna ce ya rasulullah ni dai ban san wani abu da nake ba abu da guda ɗaya da na sani cewa duk sanda alwalata ta karye to a take nake ɗora aulana kuma in nayi alwala sai nayi nafila raka'a biyu saboda sanadiyar yin alwala annabi ce shi yake ka aljanna wannan ne baya zama ba alwala shi bayan baya zama ba yana yin alwala kuma sai yana fila wannan yake nuna ma falalan yin nafila nafila tana daga cikin abin da yake wurga mutum wuri cikin aljanna in ka tsayar da farin nan bilal shugaba ne na ƙarshe wata rana bayan da annabi ya yi wa fati mun ga muku a cikin tarihinsa ya bar ya bar Madina ya koma sha ita rana ya kawo ziyara lokacin halifanci sai na Umar sai sai na Umar ya munna da zuwa ya ce don Allah yau kai mana kiran sallah ko ka tuno mana da kwanuka masu daɗi na manzon Allah sallallahu alaihi mun dade ba mu ji muryar kiran sallah da Bilal ya hau kan musumiya wajen kiran sallah in kun je masallacin annabi za ku ga wajen da bilal yake da sallah inda masu kiran sallar nan har yanzu ba rusa ba kowa je masallacin annabi ka shiga cikin roba ga wajen masu kiran sallah nan ne inda Bilal yake hawa ya kiran sallah lokacin misali aka shigo da shi masallaci da a wajen masallaci yake kamar yadda iyayenmu da kakanninmu Allah ji kansu da rama da sunna ku duba ku ga yadda iyayenmu masallacin da ba ana yin wani matattakala waje ba nan ne kiran sallah yake hawa ya kiran sallah irin na Bilal amma yanzu yake an yi rasikoki duk wani ma bai san irin wannan matattakala ba da sai an yi matattakala har guda uku daga mai kiran sallah ya hau duk wanda yake shekara arba'in baya ya san wannan sai ka ji an kiran sallah to har yanzu wannan nan na masallaci manzala yana da haka suke yanzu ka je suna wai to haka bilal ya hau ya ranga da kiran sallah aka dinga ketowa maza da mata a cikin madina aka dinga fitowa kake cewa hukumar zala ne ya tashi tun daga Bilal ya dawo Bilal ya tazo kiran sallah sai ya tana musu aka zo aka ta kuka an tana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Bilal shugaba ne shi ma Abdullahi ibn Maktum shugaba ne Allah kara mana lokaci yayi har ya haura ma wai abinda muka bada daidai Allah ka ba mu ladan wanda muka yi kuskure ko Allah ka yafe mana Allah ka sa mu cika da imani Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah mana roƙon ka rahmaka muna neman tsari daga azabarka